malami shi ne imamu malik radiyallahu ta'ala an wanda malamai har kira da suke masa na cewa ai duk malaman nan guda uku da suka rage masu mazhabobi a iya cewa almajiransa ne suke cewa abu hanifa wanda yake ya girme shi abu hanifa ya girmi imamu malik a zance mafi karfi da shekara goma sha uku tunda abu hanifa an haife shi hijira ta tamanin daidai shi ko imamu malik an haife shi ne hijira ta tasirin da uku a zancen da ya fi inganci amma duk da haka abu hanifa an ce ya karɓi hadisai daga wajen imam malik domin jalaluddin suyuti ya yi littafi wanda ya sa wa tazinul mamalik shi tarjamacin imami malik wanda ya yi wannan littafin ne musamman dan tarihin imam malik a wannan littafin jalaluddin suyuti ya tabbatar da cewa abu hanifa ya karba akalla hadisai guda uku wajen imamu malik imami shafi'i ko wannan ai daman ba magana domin imami shafi da kansa ya faɗa cewa maliku ustazi wa anhu a halkul ilma maliku shine malami na daga gare shi na karfi ilimi imam ahmad ko ai da mun shi almajirin imami shafi'i ne almajirin almajirin ka ko ai almajirin ka ne yanda malaman mu sukan faɗa wato imam malik radiyallahu ta'ala shine wannan littafi yana cikin littattafan da aka yi a farko wajen tara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam inda bilal bin suyud yake faɗa a alfiyar ta hadisi wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asr zikrani ka zikrani kabin jurayj wa husayn maliki wa ma'amalin wa waladil mubarak yace farko wanda suka fara hada hadisai na babobi babobi a waje daya wasu jama'a ne waɗanda suke ba nisa tsakaninsu a zamani kamar misali ibnu jurejin shi ya fara a makka kamar hushaimu shi ya fara wato a ƙasarsu kamar imam malik shi ne ya fara a madina imam malik radiyallahu ta'ala anhu a wata ruwayar shekara arba'in ne yana tare littafin a wata ruwayar ma shekara sittin akwai wani da yake cewa mun zo wajen imamu malik muka karbi muwadda daga gare shi a kwana arba'in sai ce kai waɗannan ko za ku iya fahimta littafin da daki da ya tara a shekaru arba'in amma ku kun zo kun ce kun karba a shekaru sittin kawai a kwana arba'in kawai a kwana arba'in za ku iya ganewa kuwa to littafin nan ne na muwadda an gama a kan girmama shi imani tafi radiyallahu ta'ala yana cewa bayan ƙur'ani ba wani littafi wanda yake ya fi inganci fiye da muwadda bayan ƙur'ani ba wani littafi wanda yake ya fi muwadda inganci wasu malaman suka ce wannan magana ta imani shafi'i kafin bayyana buhari da musulun ne da buhari da musulun jami'u sahi na buhari da jami'u sahi na musulun suka zo sai suka zamo wato ana ganin sun samu wannan matsayi cewa a ce ba wani ba wani littafi da yake ya ce su inganci yanda za a ga muhiddinin nawawi yana faɗa ko a farkon arba'una hadisan annawawiyya hadisi na farko ya faɗa allazaini huma asawkul kutubil musannafati wanda su ne mafi ingancin littattafan da aka tara wasu suna ganin duk da cewa buhari da musulun sun yi nasu littafin littattafan da irin sharuɗan da suka sa to duk da haka dai mu wadda za a iya wato haɗa ta da su shi yasa kenan littattafai mafi inganci guda uku ne kenan in dai littattafan da yin su aka yi ba qur'ani ba wanda na mai shi wannan ba yin su aka yi ba zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala to akwai dai wato kamar saɓani tsakanin malamai akan wani matsayi za a bai wa ita muwata akwai wanda suke ganin aita wani wajen sai a ce ma gaba take da buhari da musulun saboda ne buhari da musulun almajiran almajiran imamu malik ne sai yasa ala kulli hali imam malik ya ce su fasashi da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar imamu malik wanda ya kai wafati ɗari da saba'in da tara sai da aka shekara shekara goma sha biyar sannan aka haifi buhari inda buhari an haife shi ɗari biyu an ɗari da casa'in da hudu ne sai da aka shekara ishirin da biyar da mutuwar imam malik sannan aka haifi musulun inda shi musulun an haife shi hijira ta ɗari biyu da hudu ne shi yasa ake ya ce su kusanci zamani ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da yawa isnadansa sai a tarar mutum biyu ne tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum uku an isha bin wata an abihi an na aisha ta zo da nabi sallallahu alaihi wasallam da halar su ila rasulullahi kaga isnadin mutum uku ne wanda kuma dukkanin su malamai ne manyan malamai na duniya sai yasa ta wannan bangaren suke ganin ai mu wata ma gaba take da Buhari da Muslim akwai wanda suke ganin a wato cikin masu wannan fahimtar akwai wani malami babba da aka yi a kasar hindu wanda ake ɗaukar sa mujaddidul hadisi ne fi ahadihi mai tajribin hadisi ne a zamanin su wato ya raya ilimin hadisi shi ne shafa waliyun lahi ta halawi shi yana da wannan fahimta ta cewa ai muwaɗa ma gaba take da buhari da musulun ko ba komai yace don kusatin zamanin ta kaji kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su jawa buhari hadisan imam malik yakan karɓa ne daga abdullahi yusufa tunisi wanda babban almajiri ne na imam malik malamin buhari ne shi kuma musulun ya fi karɓa daga wajen ya haibu ne ya haibu ne saburi wanda almajiri ne babban imamu malik shi kuma imamu musulun malamin sani malamin sani to shi yasa ta haka ne ake ganin wato ɗaukakar wannan littafi akwai wanda suke ganin cewa a buhari da musulun da muwaɗa duk matsayin su da akwai wanda suke ganin kuma cewa a buhari da musulun suna game da muwaɗa dangane da yawan hadisansu amma wato da kuma cewa su sun kawo waɗansu sharuɗa wanda imamu malik ke kawo irin waɗannan sharuɗan ba saboda kusacin zamaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da su to shi yasa akwai kamar zantuttuka uku amma ala kulli halin an gamu bisa karɓan muwata shi yasa ta su hali da musulun ɗin yadda je muka ji in akwai hadisi na muwata a baji shi suke fara kawo sannan su kawo hadisin da ba na muwata ba saboda ganin ɗaukakar imamu malik irin su imamu malik malamai suke cewa ai waɗanda yake ba sa bukata a ce an tsaya yin tafsiyarsu ne an gamu a kan jagorancinsa da shugabancinsa yi wa fati ɗari da saba'in da tara wato ya rayu kenan a duniya shekaru tamanin da shida a zancen da yake ya ke karfi ya dari shekaru tamanin da shida to alhamdulillah za mu fara wannan littafin mai albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه to wannan babin bayani akan wakutan sallah a nan za a yi bayani a kan wakutan sallah malamai masu yin littattafai sukan bambanta a wajen fahimta dangane da ne ya fi dacewa a fara kawo akwai wanda suke ganin cewa to tun da dai a ibada aka kawo bawa ne nan duniya don ya bauta masa a ibadun nan gaba ɗaya ba irin sallah inda an faɗa tsakanin wanda ya yarda da Allah da wanda bai yarda da Allah ba bambanci sallah idan mutum ya ce ya yarda da Allah amma ba ya sallah to za a ɗauka ai bai yarda da Allah ba shi ya sa ke nan kuma sallar nan an ce an tana da wakati shi ya sa ke nan a fara bayani akan wakutanta tunda in kai sallah kafin wakatinta ba kai ba gaba ɗaya in ka bari sallah lokacin ka ya fita sannan kace za ka yi kayi zunubi babba shi yasa kenan ake a fara bayani akan wakacin wanda shi ne aka ayyana don yin kowace sallah a ayyana wakacin kowace sallah to ya ya wato ubaidullahi dan yahaya dan yahaya ya ce shi wannan ubaidullahi shi ne ya gwaito wannan muwaddar daga mahaifinsa mahaifinsa ya haifi ya haifi shi shi ya ruwaito daga imam malik shi wannan ubaidullah ya malami ne babba ya dace yana ba da ilimi bayan mutuwar mahaifinsa domin ya samu wajen shekaru 60 da wani abu bayan mutuwar mahaifinsa don wato ya yi wa fati hijira ta ɗari da tas'in da shida kaga bashi ko mahaifin ya yi wafati ne hijira ta ɗari da ishirin da hudu shi ya yi wafati da hijira ta ɗari da tas'in da biyu kai shi ɗari da tas'in da biyu ya yi wafati shi ya sa wato an samu fiye da shekara sittin yana ba da ilimi bayan mutuwar mahaifin nasa to yace ya haya kan ya haya mai fiye min hadisi shi wannan ya yakin shi ne mai wacce wannan muwatar wanda suka rawaito muwata daga imamu malik sun haura dari tara bar wasu sun ce sun haura dubu nesa a cikinsu akwai manyan halifofi irin su abu ja'far mansur su dansa mahadi sai dai ɗan nasa hadi sai jikokinsa wato haruna rashid hadita haruna rashid da ɗa'yansa amin da mamu dukkan ce suna cikin wanda suka wato waɗannan daga imamu malik radiyallahu ta'ala anhu ga fi imani shafi'i ga fi muhammad ibn al-hasan malami babba almajirin abu hanifa to shi dole ne har ya hana shi shi ya wato wannan ruwa shi ya ce hana shi din nan ya yi wa fati wato hijira ta ɗari ba ɗari da ishirin da hudu yadda na faɗa kan ɗari da talatin da hudu ɗari da talatin da hudu ya wa fati imam malik ne masa injina da cewa shi ne akiru ahalin andalus mai hankalin mutanen andalus mai hankalin mutanen andalus saboda wata kissa ta afku gare shi sanda yake wajen imam malik an ce yana gaban imam malik wajen ya cika da mutane masu karɓar ilimi wajen imam malik sai aka ce an kawo giwa madina to da yake galibi ba ma wanda ya taɓa ganin giwa sai dai jin ta ga sunanta ya zo ko a qur'ani sai mutane suke ta tafiya dan kallon giwan shi ya haya ya zaman sa a gaban imam malik imam malik ya ce to kai da man garkatan ku akwai giwa ka saba da ganin ta shi yasa ba babban abu bane wanda za ka yi sha'awar ganin sa ya ce o o babu da shi aka me ya hana ka tafi kamar yadda sauran mutane suka tafi kallo sai ya ce ba wannan ba ce ta sa na bakasan mu na bakasan mu ne dan in zo in zauna a wajen kan karɓi ilimi shi yasa ta abin da za a yi ai ai kai ba ruwa na shine sai ma malik ya masa lakabi da cewa akilu ahalil andalus mai hankali a cikin mutanen andalus saboda wannan abin da ya to ga kai wa fati ɗari da talatin da hudu dan jami'a da shi bar wato fahimtar imam malik a kowane matsala daga matsaloli na addini ba in banda a waje uku a waje uku ne ya bar fahimtar Imam Malik wato ke aiki da abin da Imam Malik ya fahimta ba na farko shi baya a sanu ta asuwa. Ya yi aiki da ruwa da take cewa ai daga baya an daina yin alkanutu a sallar asuba shi ya baya yin alkanutu a sallar asuba. Haka nan kuma wato akwai wasu matsalolin kamar wajen muhabara to shi ma ya bar fahimtar Imam Malik. hakanan wajen yin hukunci da shaidar mata biyu a ce a hada da rantsuwa a to ne hukunci aiki da fahimtar imam malik ba to amma da suna alasin ya karbar da malik suna alasin ya karbo daga ibn shahadin zuhuri malami babba malamin imamu malik wanda a cikin mu waɗannan hadisai musnadai wanda imam malik ya ruwaito wato hadisai wanda yake sun kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imam malik ya ruwaito daga gare shi sun kai wajen ɗari da talatin da su inda ka rubuta su yau ba ta hijira ta ɗari da ishirin da uku shi ne yau ba ta ɗari da ishirin da uku to cewa umar umar ibn abdulaziz ya jinkirta sallah wata rana wato marasa abdulaziz sannan yana gwamna bai wato yana gwamna sai umar sun zubair ya shiga gare shi malami babba ɗaya daga cikin kufaha mustafa na madina ya ba wato ya ba umar ibn abdulaziz labari shi umar sun zubair ya ba umar ibn abdulaziz labari cewa mujira ɗan shubata ya dinke su sallah wata rana alhali yana kufa sai abu mas'ud al-ansari ya shiga wajensa wato wanda yake sahabi ne shi ma na manzon Allah imam kiratu shubata sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ya za ka jinkirta sallah kai mu jira ya za ka jinkirta sallah kai mu jira ashe ban san cewa malaika jibril ya sauko ba wato safiyar daren da aka yi isra'i da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah azhar da manzo sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah ya koyi da shi sannan kuma da la'asar ta yi ya yi sallah manzala sallallahu alaihi wa sallama ya koyi da shi ya yi sallah sannan kuma da magarba ta yi malaika jibrilu ya yi sallah Masala sallallahu alaihi wasallam ya sallah da sallar Jibrilu. Sannan da Isha ta yi, mala'ika Jibrilu ya yi sallah, Masala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da sallar mala'ika Jibrilu. Sannan da Asuba ta yi, mala'ika Jibrilu ya yi sallah Mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da sallar mala'ika Jibrilu. Sannan ya ce da shi mala'ika Jibrilu ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama bi haza umirtu ga wata ruwa wata ruwa ko bi haza umirta. Da wannan aka ce wannan aka ce in nuna ma shine ruwa umirtu. Ruwa bi haza umirta ko yanda kaga na tsayar ma haka aka ce ka ringa yi. ka ringa yi wato sallah a waɗannan wakutan shi yasa ba ana yin sallah bayan fitar wakacin ta ba ana yin sallah ne a wakacin ta eh Umar bin Abdul Aziz zai ce da shi Ummatu ya kamata ka san irin hadisan da za ka ringa kawowa wannan hadisin da ka kawo haka ko yake yanzu a ce mala'ika jibrilu shi ne wanda ya tsayar wa manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah shi aka turo din ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah Urwatu ya ce, Bashiru ibn Ali Mas'ud al-Ansari, haka Bashiru dan Ali Mas'ud al-Ansari ya kasance yana faɗa daga mahaifinsa shine Abu Mas'ud al-Ansari wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Urwatu ya ce, Hakika Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi min hadisi. Ita Aisha kanwar mahaifiyar Urwatu ce. Dan ita ita Aisha wato kanwar mahaifiyar Urwatu ce saboda shi Urwatu dan Asma'u ne. Da Asma'u da Aisha dukkanin su ƴaƴan Sayyidina Abi Bakar ne radiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kasance zallin azara yana sallatar la'asar alhali rana tana rumfata kafin ta nuna alamar faduwa kafin ta daga daga wata ta faduwa ba wannan shi ne hadisi na farko wanda yake nuna cewa mala'ika jibrilu ya sauko ya nuna wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wakutan sallah ya nuna masa wakutan sallah ce kenan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta wajibi ne a kula da yin sallah a cikin wakacin sallah a yi sallah a wakacin sallah tunda ba daidai bane a bari har wakacin sallah ya fita to wa da sani ya haya hadisi na biyu ke cewa ya haya min hadisi an maliki ya karbo daga imamu malik ya karbo daga zaidin da aslama zaidin aslama asali wato bararren sayidina umar ne sayidina umar ne ya yanta shi wato da can bawa ne sayidina umar ya yanta shi shi zaidin da aslama ya yi wa fati hijira ta ɗari da talatin da shida ɗari da talatin da shida kuma imam malik abu wasan ya kawo hadisai har guda hamsin da ɗaya daga wasu ya ruwaito su duk daga zai na asulama dukkan hadisan sun kai da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisi na farko a ciki to ya karbo daga ƙarfi ya tsari cewa a ta uku ya tsari ya ce wato wannan hadisi ne yadda aka kawo shi a nan abu wasa mursali mursali amma kuma dukkan mawaitan murda sun kawo shi a matsayin mursali amma hadisi ne wanda aka gamu akan cewa muttasili ne ta wasu hanyoyi domin a fahimta ya zo cewa shaɗan ya tsarin ya karɓa ne daga anas ibn malik ya karɓa hadisin ne daga wato anas ibn malik to akwai kuma inda ya zo cewa daga hadisin abdullahi bin umar ne wato ya karɓa ne daga hadisin abdullahi bin umar to wai kala a tarihi da tsarin ya ce wani mutum ya zo ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi daga lokacin sallar asuba yaushe za a yi asuba ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiru bai amsa masa ba har yayin da kashe gari ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba lokacin da alfijir ya keto sai kuma ɗaya kashe garin ya salla asuba ba da an asfara bayan gari ya fara faifaiwa gari ya fara wayewa haske ya kama baje ko'ina sannan wato manzon Allah yake da mai tambayar ina ne tambaya daga wakacin sallah waye ya tambaya wakacin sallah asuba sai mutumin ya ce ga ni nan ya rasulallah sai manzon Allah yake da shi abin da ke tsakanin wannan wakaci ne ga ita sallar asuba in aka yi ta da wuri da za a fitowa alfijiri an yi ta a wakacinta in kuma aka bari gari ya fara wayewa shi ma an yi ta a wakacinta illa iyaka tsakanin malamai sai aka samu sabani wanne ne ya fi mutu yawan malamai duk sun tafi akan cewa a yi ta farkon wakaci ya fi haka malikawa shafi'awa hanabilawa da malaman hadisi duk suka tafi akai cewa a yi ta farko ne ya fi amma hanafiyawa da waɗansu kaɗan daga malamai musamman a kofa su sun tafi akan cewa a bari gari ya fara wayewa sosai sannan a yi yaji da kowa ne a ciki ya kawo nasa dalilan su malikawa da wanda suke tare da su suna ganin cewa ai hadisai cewa sun zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah asuba da wuri har mata su koma gida ba a iya gane cewa mata ne ma saboda dukkan suhu saboda da wurwur ake yin sallar asuba suka ce wannan hadisi kawai ya isa akan wannan hujja da duk an gama akan cewa har zuwa isfaru lokaci ne ga sallar asuba amma lokacin da ya sani ake sabani to Ubaidullah ta yaro hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Sa'id al-Ansari ya Ibn Sa'id al-Ansari yana cikin manyan malamai a Madina wato yawa fati hijira ta dari da arba'in da uku shi ya Ibn Sa'id al-Ansari tabi'i ne dan ya ga wasu a cikin sahabbai tabi'i tabi'i ne ya ga wasu da yawa a cikin sahabbai yawa fati dari da arba'in da uku kuma imam malik abu waɗannan hadisan da ya karbo daga gare shi wanda yake an dangana sa ga annabi guda saba'in da shida ne sun kai har saba'in da shida to ya karbo daga amsa ya abdurrahmani ya karbo daga aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam a aisha tace yabarin da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan sallaci asuba mata su koma gidajensu limuro da inda suna masu lulluɓa da mayafansu ba a iya gane su saboda sammako yadda annabi wato saboda annabi yana yin sallah asubat da wuri wannan wato akwai duhu a sannan wannan shine babban dalilin su marikawa da sauran wanda suka tafi a kan cewa a yi ita a su ba inda wuri ya ce. So, wadda ce an hadisi ya karbo daga ima'a wato ya karbo daga imam Malik ya karbo daga zaitun na asulama wato na shi ne hadisi na biyu kenan wanda imam Malik ya ruwaito daga zaitun na asulama a cikin muwata. Ya karbo daga ɗaji ya tsarin ya karɓo ma kuma daga musulmin sahili ya karɓo daga abdurrahman ibn hormuz al-a'rif baki ɗayan ukun nan suna ba shi hadisi shi a ɗan mai su kuma su duk uku sun karɓo ne daga Abi Huraira. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya riski raka'a ɗaya daga cikin sallah asuba kafin a ce rana ta fito to hakika ya riski asuba ya yi asuba a wakacinta ko da dai ba a ce daidai yake da wanda shi ya yi gaba ɗaya rakawoyin ji a cikin wakacin ba a wanda ya riski raka daga la'asar kafin a ce rana ta faɗi hakika ya riski la'asar ya yi la'asar a wakacinta ba a ce ramuwa yi ba amma ba wai matsayin su ɗaya da wanda ya yi a farko ba wato wannan hadisin shine hujjar waɗanda suka tafi akan cewa abinda ake kira a dari shine a aikata wani abu wato daga cikin abin da wakacinsa ya shigo kafin a ce wakacin ya fita ba sai an aikata duka ba summar adabu tijilo ba'ar ma da hal kaula na furuci wata suhu wa da kun akwai da kace sai an yi duka a wakacin sannan ne yake a dari wasu kawai yasa nan akwai masabobi uku amma shi hadisin yana ce dawa ne ga masaba ta farko masaba ta farko ita ce wadda take inda aka yi wani juzuki tabbatacce daga wannan ibadar a wakacin sauran an ya zama bayan wakacin ne sai a ce an yi adari shi ne masaba ta farko masaba ta biyu ta ce a a sai inda ake duka to wannan hadisin rashi ne akan masu wannan masaba masaba ta uku ta ce a a ita ibada guda ɗaya ta iya zamo sashi a cikinta adadi ne sashi a ciki kuma karari da ya sa wanda ya raka a ɗaya kafin rana ta fito daga sallar asuba sai a ce ya yi raka a ɗaya a daɗi ɗaya raka a kuma ya yi ta karari a bisa wannan masabar ta uku. To, a Umairullah ya ce Ahmad ya hayayin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u shi ne barana Abdullahi bin Umara wato shi Imam Malik Abu Wadda hadisan da ya ruwaito daga nafi'u wa'anda yake sun kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam a guda tamanin ne ya ruwaito hadisai tamanin daga nafi'u wanda yake sun kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi nafi'u ya yi wa fati hijira ta ɗari ɗaya da goma sha tara ɗari da goma sha tara to shi sa wato san da yawa fati imam malik ya ce kamar yana sama saurayi ne tun da sama yana ɗan shekara ishirin da shida ne to an cewa Umar ibn al-Haddad ya rubuta zuwa ma'aikatansa ya rubuta zuwa gwamnonin da yake turawa su sashi wato wannan hadisin yadda aka kawo shi a nan an kawo shi a sigar munkadi inda shi na fi'u bai gamu da sayyidina Umar ba ya gamu da dan sayyidina Umar ne shine Abdullahi Umar wanda daman kuma shine ne gidansa shi ya kanta shi to Asbala cewa a baki ɗaya da wurin wanda na fi damuwa in ga kun tsaya kun jaje a kai shi ne sallah. Duk wani ma'aikaci da aka tura su sai da na Umar ya rubuta masa cewa to ni fa a gaba ɗayan aikin ka babban abin da na fi so in ga ka tsaya kula da shi sallah. Ba ka kula da tara kuɗi ko wani abu ba a'a ka kula da sallah a tsaya a kula da sallah. wanda ya kiyaye ta ya kula da ita ya kula da ita to lalle ya kiyaye addininsa sai zamo ya kula da duk sauran addinin ba wanda ya toza ta sallah sai ya zamo ya fi tozartawa da sauran abin da addini ke nema daga gare shi ya sa ba su kamar yanzu da ake samu yawa matasa ya zama wani abu ya ɗauke musu hankali har su manta da sallah ko su sai daga ba sa rama alama ce ta cewa to ai duk sauran abubuwan na addini wanne za su kula da shi tunda ba su kula da sallah ba wanda duk bai kula da sallah ba to kuma me zai kula da shi daga ba sannan sai da na umar ya rubuta ga yanzu waɗannan da ta wato gwamnonin nasa cewa ku yi sallah a zuhur idan inuwa ta kai kamu guda, idan inuwa ta komo ɓangaren gabas, ya zamo kuma tsawonta ya kai kamu guda, to sai ku sallar a zahar a sannan. ka iya yin sallah a zahar fa haƙƙi zuwa ya zamo inuwar ɗayan ku ta kai kamar tsawonsa inuwar kore a ce ta kai kamar su tsawonsa shi ne malaman bidiyo ke cewa ƙarshen kama ta farko ƙarshen kama ta farko kenan masallaci da asar alhali rana tana madaukakiya a sama tana fara tana zarfatacciya ba ta fara wani jaja ba ko fasafasi gwargwadon yadda mahayi zai tafiya farsani biyu ko farsani uku kafin a ce rana ta faɗi. Musallaci magarba da zarar rana ta faɗi idan rana ta faɗi. Wato wannan yake nuna kamar shafi'i ne ga masabar su malikawa da suka tafi a kan cewa shi wakaci mutane na magarba wakaci ne morayyaki yukaddaru bi fi'liha ba'da tasiri shuruɗiha ana gwargwada shi da aikata ta bayan an tabbatar da sharuɗa tunda wato sai da Umar ke yalwata ba yake kawai zagar mace shamsu wal isha'a fi sallar isha idan shafaki ya ɓuya tun daga ɓuyan shafaki har ya zamo a kai sulusun dare na farko duk lokaci ne na sallar isha wanda ya bacci alhali bai sallar isha ba kada Allah ya sa idanunsa ke bacci a lafira wanda ya bacci bai sallar isha ba kada Allah ya sa idanunsa ke bacci a lafira wanda ya bacci bai sallar isha ba kada Allah ya sa idanunsa ke bacci a lafira a sai ya sa aka faɗa cewa wani kurakun nomu kabla ha inda malaman bidiyo ke faɗa wani hadisa na da hali da ya shigo ne wasu ba su sallaci a su bayi alhaji taurari tana taurari tana fili tana mai haɗuwa da junanta ba ta fara faduwa ya zamo sai ɗan ɗaiɗaiɗai ba Ubaidullah ce ya haya min hadisi ya karbo da Imam Malik ya kawo daga Abu Sa'id Suhail wato shi Abi Suhail din dan Maliku Maliku din shine kakan Imam Malik Maliku din nan mahaifin Abu Suhail shine wanda ya haifi uban Imam Malik wato Anas wanda shi Maliku din nan yana cikin manyan tabi'ai ana cewa yana cikin mutum hudu da suka dau gawar sayyidina Usmanu bayan da aka kace shi suka binne shi a baki'a da daddare to an hadisi ya karɓi daga mahaifinsa shi ne wannan wato Maliku din Maliku din kuma dan Abi Amir shi kuma sunan mahaifinsa Abu Amir to wa'in suka cewa shi Abu Amir din nan sahabi شهيد المجازر كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهاء ما هذا بدر سوى يا جدي أبو جي تعالى تعالى صلى الله عليه وسلم من جاء بدر amma suna cewa a'a muharrami ya musulunta sun annabi yana da rai amma bai samu ganin annabi ba to cewa umar ibn al-hattab sai da umar ibn al-hattab ya rubuta zuwa ga abi musa al-ashari cewa kai sallah azhar lokacin da rana ta karkata daga tsakiya da saukai sannan la'asar alhali rana tana fara ba ta tsakiya ba ta fara cuɗanya da wani fasifas ko jaja ba kafin a ce wani fasifas ya shigar mata da sallaci magarba idan rana ta faɗi ta jinkirta isha matuƙar dai ba bacci kake ji ba in kana jin bacci to sai ka sallar ishar a farkon wakacin ka amma fa ba wai jin baccin ya sa ka ishar alhari wakacin ka ne ba abin da dai ake nufi shine ita isha a jinkirta yin ta ya fi lada kwarai ya fi lada kwarai yadda hadisai cewa su tabbatarwa shi ya sa matuƙar mutum ba tsoro yake zai yi bacci ba kuma ya zama in ya jinkirta zai samu jama'a da za su tare to ya jinkirta din ya ce to ai sallar asuba alhali taurari suna mabayyaniya suna masu sarkacewa da juna suna haɗe da junansu ba su faɗi ya zama sai daidai ba da ya karanta surori dogaye a cikin sallar asuba min al-mufassal daga mufassal mufassal shine ko dai daga hujurat zuwa nasi ko kuma daga ƙafi zuwa na akwai ruwayoyi biyu daga cewa daga ina ne hujura ta kiyar mufassal ke farawa to shi duwadul mufassali shine daga hujuratin zuwa a masa da sauran da suke tun daga hujurati ko ko tun daga ƙafi zuwa a masa to suna cikin duwadul mufassali daga nan kuma zuwa wa ruha su suna ke kira a wafidul mufassali daga nan kuma zuwa na shine kisarul mufassali to Ubaidullah ya haya min hadisi ya tarbo daga Imamu Malik. Ya tarbo daga Hishami ibn Urwata. Hishami ibn Urwata wato jikan Sayyidina Abubakar ne. Jikan Sayyidina Zubairu ne. Uwa kakarsa ita ce Asma'u ƴar Sayyidina Ali Bakar ce. Haka nan kuma mahaifin mahaifinsa shine Sayyidina Zubairu. shi ya fashi duk kakanninsa suna cikin ashiratul mubashsharu na fil jannah mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna sai shanun urwata wato yau fadi hijira ta dari da arba'in da shida imam malik wata ya ruwaito hadisai hamsin da shida daga shanun urwata wanda yake duk an dangana su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam an ali ya tabbata kamar ya so shine uwar ibn zubairi cewa sayyidina umar ya rubuta zuwa ali musa al-ash'ari cewa kai sallar la'asar alhali rana tana da haskenta tana tsarkakakkiya gwargwadon yadda matafi zai tafiya farsake uku kafin a ce rana ta faɗi kai sallar isha kuma tun daga ɓuyan shafaƙi da sulusun dare na farko. In ka jinke ta zama ba kai ba a cikin sulusun daren na farko, to ka iya jinke ta ta haike zuwa san da dare ya tsaga, daga gaji dare ya kai rabi. Kada ka zamo daga rafkanannu, kada ka zamo daga wanda suke rafkanannu. wato shahidin wannan a hadisi marfu'i shine hadisin da hakim ya ruwaito yace hadisi ne ingantacce daga Abi Huraira bace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda shi ya tsaya ya kula da sallolin nan guda biyar da Allah ya faranta to ba za a rubuta shi da rafkanan ba shi yasa ya fita daga wanda suke rafkanan yanda a cikin awala ta kunni da gaji da ina sakarshen suratul alaq ko suratul baka ina sakararu an kuke ta wajen aljahari da kawai bil buduri wala sali wala ta kunni da gaji ina وإذا لا كان حديث يا كبر الإمام مالك يا كبر كثير من زياد يا كبر كبران رافع فوان ذيك بدل أم سلمان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم باون كنيك إن تاشي cewa ya tambayi Aba Huraira daga lokacin sallah. Abu Huraira yake ni zan baka labari kuwa lokacin sallah wato ka tambaye ni abin da na sani. Kai sallah a zahar Abu Huraira ko ai lallai masanin lokacin sallah ne. Kamar ne yasa saboda sai a ce kamar ya fi duk sauran sahabbai ma ya zuntar yin sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake shi ba abin da yake raba shi da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a nan yake ci a nan yake sha ba abin da yake raba shi da wajen abu abarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya sa ya fi kowane sahabi yawan hadisi ya fi kowane sahabi yawan hadisi ka wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin wakatin sallah yace kai sallah azhar idan ke zuwa ka ta kai kamar tsawonka. Ka sallaci la'asar idan inuwarka ta ninka ta a tsaye. Kai sallar magarba idan rana ta faɗi. Ka sallaci isha tsakaninka wato tsakaninka da ɓoyen shafake hakki zuwa sulutun dare. Ya sallar asuba da sammako tun da duhu. yana nufin tun da sauran duhu da zara alfijir ya ce to kai sallah asuba wannan hadisin ne da yawa malaman mu suke kan aiki da shi game da sallah azhar sai a ga ba sa cewa da zarar zawali ko da kokarin ma zawali yayi ko bai ba za a yi sallah azhar a inda Abu Hurairah ya ce ai ko ni zan faɗa ma wakacin wakacin salloli yace kai sallar azhar idan inuwar ka ta kai tsawonka to sai a in aka bincika sai a tarar yadda da ba malaman mu suke ke don na barin azhar din sai inuwar mutum ta kai kamar tsawonsa ko inuwar abu ta kai kamar tsawonsa ga cewa suke da zarar zawalin ko ma ba a tabbatar zawalin ya yi ko bai ba ba za a sake a yi sallah a su ba wai dan a zamo ahlu sunnati ko an fi sai da na abu huraira a zamo wa ahlu sunnati wanda ya rawaito hadisan da ba wanda ya rawaito rabin su a cikin sahabbai ya rawaito hadisai dubu biyar da dari uku da wani abu ba sahabin da shi kadai ya rawaito hadisi dubu biyu da dari bakwai wanda suke bin sa wanda sun rawaito dubu biyu da dari shida da sittin kaga ba su kai rabin sa ba ba ƙara sa rabin sa ba ma to kuma wai shi ne abin da ya faɗa ya tabbata daga gare shi da isnadi ingantacce wasu ganin wai tsayawa aiki da haka wai rashin sanin addini ne ko ko wani sakaci ne a lamarin addini wal iyazu billahi wai lai yace ya yi hadisi ya karɓa daga imam malik ya karɓa daga sakar da abdullahi ali al-hada shi sakar da abdullahi ali al-hada yana cikin manyan malaman imamu malik a imam malik ya karbo hadisai musnadai a cikin muwatta daga shi lissafu din nan guda goma sha biyar a lissafu ya yi wafati hijira ta ɗari ɗaya da talatin da hudu to ya karbo daga hada sunu malik cewa ya hada sunu malik ya ce mun kasance muna sallar da asar sannan mutum ya fita zuwa unguwar a bani abin da awafin wajen jan uba kenan ya same su suna sallar la'asar wato nuna cewa ashe a cikin madina akan yi la'asar da wuri har a tafiyar mil biyu ko fiye da haka a je a samu su ma suna sallar la'asar nan da wato lawan yake cewa su wannan bari abin da awafin suna sallar la'asar ne a tsakiyar wakacin da a tsakiyar lokacin da yake kayi abin da ya sa su suke bari sai tsakiyar lokacin saboda manoma ne a farkon lokacin la'asar ɗin ba su gama dawowa daga gonakansu ba ba su gama dawowa daga gonakansu ba shi yasa suke jinkirtawa su koyaushe sai tsakiyar lokacin la'asar ɗin ne suke suke suke yin ta wani lokacin mata sun dawo amma ba su gama kimtsawa ba sai sun gama kimtsawa suke fitowa su sallah to Ubaidullah ta yi hadisi ya karba daga Imam Malik ya karba daga Ibn Shahab Zuhuri ya karba daga Anas ibn Malik wato wannan shine ake cewa hadisi nadi mafi daukaka na Anas ibn Malik wa inda cewa bayan ta kudu yake faɗa ko a misbahun rawi wa malikun fagon shahadin ya asasi a sauku ma kadda ana an anas wa malikun fagon shahadin ya asasi a sauku ma kadda an anas mafi daukaka mafi ingancin isra'ilin anas sun malik shine a ce malikun a nemi shahadin an anas sun malik to cewa ana sunu malik ya ce in kasance mukan sallaci da asar sannan mai tafiya ya tafi zuwa kuba ya je bayati ya je wajen su alhali rana tana madaukakiya a sama Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Rabi a kabli Abi Abdurrahmani daga Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq wannan Qasim ibn Muhammad din jikan Sayyidina Abu Bakar ne mahaifinsa Muhammad an haife shi ana cikin hajjin wadati shi yasa an